alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi akan babi na 284 to babu tahrimul khalwati lil ajnabiyya wato babu da zai magana akan haramci na kebancewa da mata wadda take ba muharraman mutum ba ita ce ajnabiyya ake cewa duk matar da ba muharraman mutum ba an ce muharrama ita ce matar da ba za ka iya aurenta ba matar da in kuka rage a duniya ko biyu a ce daga kai sai ita a duniya ba wata mata a duniya ba wani namiji sai kai to babu aure tsakaninku kaga wannan tana da matsayin iyaye ko tana to kanwa tana ciki yaya na ciki kanwar uwa na ciki kanwar uba na ciki yar uwa na ciki haka dai ka lissafa su yan waje-waje su ne wanda suke zamowa muharraman mutum saboda aure surkunta su kuma wannan suna da ka'ida suna da iyaka idan aka ɗaura auren mutum idan mutum yana neman aure tukuna idan yana neman aure yana neman auren uwa sai je ga yarsa sai ce ya fata na shi yar yake so naka ba shi sai aure ta kuma ba komai a shari'ar musulunci na idan mutum ya nemi uwa aka ɗaura aure bata tare ba sai ya ce ya sake ta sai ya ga yarta za a iya bashi ta zai iya aurenta amma idan mutum ya nemi ya aka ɗaura aure ko bata tare ba uwarta ta zama haram na uwarta ta zama haram a kansa har abada ina nufin tana da matsayi na uwarsa da ta haife shi da haka da ake cewa siriki siriki ana yin siriki ne kafin a yi aure idan mutum ya yi aure to iyayen matarsa sun zama iyayensa da haka babu aure matsayi sun zama matsayin iyaye da haka waɗannan dama Allah maɗaukakin sarki ya riga ya lissafa su a cikin hurumar alaikum ummahatukum wa banatukum har ƙarshen aya zaka karanta aya zaka yi ta jin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta babu aure a tsakanin mutum da su kama sauran duka fa haramun ne in ba su ba mutum ya keɓance keɓancewa duk da ka sani fa duk wani dalili da muke faɗa ba shabaruwan Allah da shi wannan sakatariya ta ce na da haka mun shiga ofisin kulle ƙofa aiki muke yi na wannan ma'aikaciya ta ce na ko ko wannan ogana ne na duka gasu nan wadda mu yanzu muna gaba komai a wajen Allah akwai komai haramun ne ba a cibancewa da mata wanda yake muharraman mutum sai da wani wato ba mutum da ya ba قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب Allah madaukakin sarki wannan fa dangane da matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba da umarni wanda ya haɗa umarnin kowa cewa idan sahabbai za su tambaye su wani abu to su tambaye su a bayan hijabi don me idan suka shiga sun zama an samu kalwa kar ku manta su fa ummahatul mu'minina ne iyaye na mu'minai Allah madaukakin sarki ya mai da su ma sun zama iyayen kowa shi yasa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ita ya aure shi daidai suke da uwar kowa wanda ta haife shi kaga sabani amma su ba Allah ya kafa da don me dan duka za ta shafi sauran mataye na mumine don me daga nan ake soma daman da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarci matansa da 'ya'yansa su ringa sa hijabi daga sama har ƙasa kaga sai ya ce wani sa'il mu'minina su ma a musu umarni don haka duka dokoki ne haka tare dole ne kuma musulmi ya tsare wa an uqubata bin amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala iyyakum wad-dukhul ala an-nisa fa qala rajulun min al-ansar afara'aita al-humwa qala al-hamu al-maut muttafaqun alayhi an samu hadisi daga uquba dan amir ya ga Allah tabbata a gare shi yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai iyyakum la haleku a hirdinku da shiga wajen mataye ha kawai ka afka gidan mutane cewa matar ogana ne na cewa matar abokina ne a'a cewa matan yayana ne cewa matan kanina ne cewa matan gasu nan duk waɗanda suke da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hana ku kada ku ringa shiga wajen mata sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce ya Rasulullah to yaya labarin dan uwan miji kanin miji yan miji na kanin miji ko wan miji kai kanin miji wan miji kawo miji o banda kawo ko ya kawo ai kaman uba ne ko amma na to mallam ba ya ta hadda shi na wannan kawo shi ne hadda shi saboda zai iya auren matar na eh zai iya auren matar ko da ka je kai ta fushi sai dai ka je in ka sake ya aura ta aure misali damun wanda suke haramun take yanki matsayin ƙirƙiyayenta su ne mahaifinka da mahaifiya to duk waɗannan musulunci sai ya hana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan dan uwan miji irin barnan da ake jin tsoro ko barnan da yake iya yi akan aure ya ka irin barnan da mutuwa take yi wa gangan jiki shine ai mace ai kanin miji barnansa ta kai barnan mutuwa idan kowa bai gane wannan hadisin ba malam bahaushe zai gane shi da malam bahaushe yana da wata mummunan al'ada ta wasan kanin miji da yake mu da yawa ba hausawa bane a nan ko amma dai bahaushe ya sani wasan kanin miji za ka ji har ana suna waƙe na waƙen wasan ƙanin miji cewa akwai daɗi na eh akwai wuta kuma a ciki eh to haramun ne saboda barna ce take faruwa masu yawa a ƙarƙashin wannan wasan eh idan ba Allah madaukakin sarki ya tsare ba har barna har zina na tana faruwa sai ka ga an samu ciki ashe cikin ba ma namijin ba ne kaga a cikin zuriya an za a haɗa wata musiba wanda babu ranar karewarta ka san amma aka san wannan ɗan zina ne aka gama to wato kes ɗin shi kamar da sauƙi ina nufin da sauƙi an yana da wani iyaka amma wanda ba a sani ba ya ringa na so kenan kaga zai je ya auri wanda babu aure tsakanin su zai zauna da wanda bai kamata su zauna ba abubuwa barna za a yi ta yi har Allah ta ɗaya zai da barnan za ta tsaya wataƙila a yi na so a haɗa dangin da ba dangi ba ɗan uwan da ba ɗan uwa ba a wajen Allah muharraman da ba muharramai ba a wajen Allah ka ga barna ta nena so za ta yi ta tafiya Allah ya kiyaye shi yasa babu wasan kanin miji eh kawai sai dai a yi gaisuwa ta mutunci na a yi kuma ji yadda ya kamata ba an hana wai shiga gidan mutane ba ne a'a a shiga ne a cikin tsari na matar ta san za a shigo na sai ta shirya na nufin ba wanda ya hana za ka iya zuwa ka ci abinci gidan abokinka za ka iya zuwa ka ci abinci gidan yayanka gidan ƙaninka duk babu komai amma dai ba irin kawai kamar su ma iyalinka bane yanda wasu suke yi a'a ba iyalinka bane yawa za a wannan doka ta musulunci za a tsare ka yawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه an samu hadisi daga ibnu abbas yadda Allah ya kara tabbata a gare su sha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaqulu wanna ahadukum bimra'a kada dayan ku ya kebance da wata mata illa ma'azi maharamin sai dai tare da muharrami kebancewa babu da akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce babu inda namiji da mace biyu za su keɓe fatin shaidan ya zama na uku su wannan shi ne hikima don mai don a tsare barna kada ta ringa faruwa wa an buraida ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hurmatu nisa'il mujahidin ala alqa'idin ka hurmati ummahatihim ما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيقوله فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرجع ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه مسلم a samu hadisi daga buraida da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wato matsayin haramci na matayen waɗanda suka tafi jihadi suka bar matayensu a garin Madina matsayin matayen nan saboda me idan za a je jihadi zaka tarar da wani ya zo Madina bai da yan uwa bai da gani bai da kowa iyalinsa ne ita kuma ba za a je jihadi da ita ba kuma dole a samu mai kawo mata abinci dole a samu mai kulawa da ita wannan za a bar su ba za a tafi da su ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu waɗannan mataye da waɗanda suka tafi jihadi suka bari matsayin su kamar matsayin iyayensu ne mata matsayin na ta bangare guda biyu ta matsayin haramci kada su yi magana da su ko ta hira mara kyau na bare ma har su ringa kallon su a matsayin kallo na sha'awa bare har su je za su ce za su yi misali lalata da su duka wannan yana ciki haka nan a matsayin su na iyaye kuma yadda za su kyautata wa iyayensu haka za su kyautata musu kula da su kula da abincinsu saboda me yanda dan yanda garin yake ba ba inda za su je dole ji mutum ya zauna sai ya ci abinci da haka ba ba irin wannan rayuwa bace da da muke ciki shi yasa dole kaga mu dole mu gode wa Allah wato abinda muke ta yin godiyar Allah a kai shi idan ka kwatanto sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kwatan kwatan kwatan kwatan sai ka kwana kana kwatan ba su kai shi ba kaga dai yanzu fankan nan waye baya sha da Allah waye baya sha waye talauci yana shi baya shan fanka a nan nan yanzu da ake sha na ba kowa yana ji ba waye saboda shi talaka ne baya kallon hasken wutar lantarkin nan duk ni'imomin Allah ne jama'a duka abu ne wanda ya kamata mutum ya gode wa Allah ni'imomin Allah ne ba su ne sabuwa Allah ya mana ni'imomi masu yawa masu yawa su kwatan kwatan kwatan kwatan ba su ganshi ba amma kuma su sun fi mu gode wa Allah su suna kullum suna wa Allah godiya Allah ya musu ni'ima ka duba abinci ka ci abinci wani kala da safe ka ci wani kala da rana ka ci da daddare na duka duka amma duk da haka mu ba ma gode wa Allah su abincin nasu kwa ɗaya ne tal babu ma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kwana uku kai sai ai wata ba a dora tukunya ba har wanda yake faɗin hadisi yake tambaya me suke ci yace al-aswadai dabino da ruwa sun kawai suke sha suke kai yanzu an ce kallon safa kalan abinci da ka taba ci tun da aka haife ka kuma za ka zazzawa akalla za ka samu kala goma na? a misali tuwo tuwo ma sai ka lissafa abubuwa ka ci tuwon kaza ka ci tuwon kaza ka zo kan su layin su sakwara na ka zo kan layin su shinkafa ka ci ta gwamnati ka ci ta gida na ka ci ta kasar waje taliya ma haka ka zo ka ci dambu ka sha fura ka yi wannan ka yi wannan amma duka mutum ya yi gum kawai shi ba amar komai ba ka kalli sutura akwai sahabin da sai ya je ya yi sallah ya zo ya rigarsa mayafinsa abu yake sai ya zo ya sallah sai ya dawo gida sai ya shirya ya ba matarsa don ta samu sai sallah ɗaya ne suke rabawa yanzu duk talautin mutum duka na hada ban cire kowa ba yanzu za ka kawo kuɗi ka ajiye a nan duk yawansu ka ce aje a kawo ma mutum mai riga ɗaya ya zo ya ɗauka a'a ni ban ce ba ɗaya dai na ce na a ce mutum wanda rigarsa ɗire a duniya zai ɗau kuɗin nan a ce ka je ka nemo shi ka zo da shi sai dai ku ƙarya na a ka gani sai dai ku haɗa baki akwai wanda rigar shi sun kai ɗari akwai wanda rigar shi sun kai hamsin ko da sun kai talatin ko da sun kai ashirin amma duk kowa baya gode Allah kowa kawai shi ba a yi mai ba kaga wannan ɗabi'a ce mara kyau kamata ya yi mutum ya ringa tuna ni'imojin da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa yadda kuma muke tunani wai a zama a duniya ai ba za a taɓa haka ba Allah bai duniya wai kowa ya zama yana da kuɗi ba cewa kowa zai zama mai kudi a Allah ma ya faɗa ba haka zai ba ko ba zai ba na ba zai yi ba Allah ya ce arziki ma yunazziluhu bi qadarin ma'lum yana saukar da shi ne na gwargwadon hali kowa yana bashi gwargwadon bukatar Allah ya san komai na kowa sai yana bashi wani Allah madaukakin sarki ya taimake shi ne ya ba shi arziki dai in ba arzikin zai zama kafiri wani Allah ya taimake shi ne ya haɗa shi da talauci dai in an ba shi arziki shi kuma zai zama kafiri har lafiyar nan haka Allah hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wani Allah ya jarabe shi lafiya dan ya zama cikin nutsuwa kullun yana sallah kullun yana saiti in ya ji ki garau to Allah ya kaɗai sai inda zai tsaya wannan haka na dariya kake haka yake ai eh haka Allah yake yin mutane kaga ba ba mu ba mu san gaibu ba shi yasa duk inda Allah ya ce doka kai ta roƙon Allah ya zama shine alheri eh kai ta roƙon Allah kuma kai ta roƙon Allah arziki zai baka gwargwadon abin da ya tsara ma dan yana hannunsa shine mai shi eh shine mai badawa yawa iyakaci mutum ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'a kada Allah ya ba mu arziki da zai hana mu bautar Allah kada Allah ya ba mu arzikin da zai zama mana sandi ya shiga wuta yawa dole ne musulmi ya yi ta wannan addu'a yawa amma abin da yake Allah kaɗai ya san wato abin da yake da yake boye da kuma abin da zai faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato matsayin waɗannan mataye na waɗanda suka tafi jihadi a wajen waɗanda suka zauna a gida kaman wato matsayin iyayensu ne mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani mutum wanda zai maye gurbin wanda ya tafi jihadi a cikin iyalansa ya to ya zama shi ya dauki nauyin su yana ci da su yana sha da su ya tsare musu mutuncin su bai yi wani abu mara kyau ba to shi wannan Allah zai ba shi lada amma kuma wanda ya ha'ince su ya ha'ince su wajen rashin kyautata musu rashin daukar nauyin da aka dora masa ko ya halince su wajen wato fasikanci ya ce yana kallon su irin kallo wanda musulunci ya hana bare kuma a je kan ƙarshe a ce ya nemi matar ya yi zina da ita Allah ya kiyaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ci amana na waɗannan mataye to ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tsaye da shi da mijin matar da aka ci amanar sa sai a ce masa duk ladan sa ya iba duk ladan mutumin shi wannan da aka ci amanar sa ya iba ya yi abin da ya yi masa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marwayata hadisi ce sai manzo Allah ya juye kalle mu yace kuna ga me kuke zato ran tashin kiyama da ake neman lada ido rufe na ka samu wani an ce ka yabi lada ai sai ka samu abin da zai kai ka aljanna dan daman kowa a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa ranar ne da mutum zai nemi faisa ko da kowa da kowa wa man fil ardi jami'an mutum zai yadda ya ce ya bada mutanen duniya duka sun mai yindi sai shi ya tsira amma Allah ba zai yadda ba da haka a ranar kowa ma ba zai baka lada ba baban ka ma an ka da shi ba ba ni lana ɗaya ba zai baka ba na kai ɗa ma in ya haɗu da baban shi yana neman lada ɗaya ba zai ba shi ba ba na ana taimakekeniya ba eh duk alaran tashi kiyama kowa yana neman yadda zai yi haye ne yadda za a yi ya zama ya tsira shi yasa wanda ya bada lada ranar tashi kiyama to lalle ya yi aiki ja ya yi aiki ja malin masu na ba da kisar wani mutum za a cewa ran tashin kiyama shi kadai zai wayi gari da yake suna ba da kissan ne saboda cewa idan Allah ya rubuta maka rabo shi kenan magana ta kare eh Allah ka rubuta mana rabo da sa'a eh idan Allah ya rubuta mutum rabo kuma shi kenan tsira to zai tsira Allah ka sa mu tsira suka ce mutumin nan zai tashi duk kayan shi zunubi ne musulmi ne amma duk kayan shi zunubi ladan shi ɗaya ta leje da shi lahira to daman ikira kitabaka ne ka babu nan suka yau mahasiba mutum da kanshi ma zai yanke wa kanshi hukunci cewa inda zai tafi to akwai ahwal na tashin alkiyama akwai abubuwa da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za su faru ran kiyama wani waje ma za ka ga ya ba da labarin mutumin da zai fita daga wuta na ƙarshe wanda har Allah madaukakin sarki har zai ringa cewa Allah wasa Allah yake masa domin abin da Allah yake gaya masa shi mutum zai ta roƙon Allah cewa da Allah Allah fito da ni dan can dan can bakin gedin nan in an kai ni shikenan Allah ya ce in an kai ka shikenan ya ce in an kai shi ci an jima sai a ƙara buɗa masa sai ya ga kayan daɗi a gaba shine sai ya ƙara ya ubangiji dan can haka nan za su yi ta yi hadisin har ya shiga cikin aljanna kuma har a ba shi aljanna da tafi duniyan nan miki goma eh karka dauka aljanna kamar mai ta mane ka so ne da yake kalla aljanna kamar ginin abuja ne na kamar bila ne a'a duniya ne Allah madaukakin sarki yayi dan adam dole ma yana da iyaka in abu yama yawa sai ka shiga damuwa yau da za a baka abuja kai daya a ce to an barka abuja duk mu tashi mu koma su leje da nan kai daya ne a abuja ba za ka iya zama ba na kai ma tashi za ka yi wallahi tashi za ka yi ba za ka iya zama ba ai Allah maɗaukakin sarki shine mai iko shine kaɗai wanda yake wahada hula sharikala shi bai bukatar taimako ko amma mu duk rayuwar mu da mutane muke rayuwa dauki misali sarki da inda yake ji da shi sarki ne ai saboda jama'an ne duk sarkin da zai da zai shiga bacci ya kwanta a samu har da iyalin shi hada baki yana bacci duk a fita a gudu na duka da fadawa da kowa duk garin a tashi a bacci yana bacci kaga abin da zai faru in ya tashi na kasan dai ba zai hau ganin sarauta ya zauna ba na Allah ba zai zauna ba eh shi ma zai nemi inda suka yi duk inda suka yi zai bi su saboda shi jama'an ne shi to Allah shi kadai ne shi kadai shi kadai wa hada hula sharikala bai bukatar komai a wajen kowa eh shi ne sifa ce ta Allah amma kowa ba haka yake ba za ka ga da mutane yake yi yake rayuwa to shi ne manzala sallasala mai ba da labari za a ba mutum kuma wannan fa ba aluma suka ce ba wannan waɗanda maganan matan masu jihadi ba wannan manzala ya yi ne don su da suka je jihadi hankalinsu ya kwanta akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi maganan mataye na makota yace mutum ya tafi mazinaci ya tafi ya je zina daya biyu uku har guda goma da mata goma yace shi ya fi masa sauki a wajen Allah da ya zina da matan makocinsa eh ko yar makocinsa ko yayar makocinsa ko kanwar makocinsa duk ɗaya suke saboda mai na haƙi na makwabtaka wato ba ana nufin zina fa wai da ka duba dai musifa ta zina amma ninki haka ne ya kira sata ya ce ɓarawa ya je yana gida gida ya je ya sata a can gidan ya sati dubu goma ya tafi wani gida ya sati dubu goma a san inda bai san su ba ya yi ta biya har ya yi sata dubu goma goma a gida goma ya sati nawa dubu ɗari sai ce to shi ya fi masa sauƙi da ya saci misali nake muku ba dubu goma ya kira ba da ke saci dubu goma na maƙocinsa wato zunubinsa na dubu goma maƙocinsa ta fi dubu ɗarin mutanen can saboda mai saboda haƙƙin maƙwabtaka to kaga haƙƙin maƙwabtaka na ya haɗa duk makota to haka nan mu haƙi ma na makotaka na zina wanda duk yayi zina da matar wani bai sani ba toran kiyama dillarin su za a bashi kuma ka san dai ba abin da zai rage ma ranar lada ake shi wannan nake ba da labari maluma suke ba da labarinsa ala maɗaukakin sarki zai yi wa wani isabi sai ya zama ya cika ƙa'idar shiga aljanna shi kuma lada ɗaya rage mu lada ɗaya yake bukata shikelinsa ya ya haye sai a ce masa to ka je ko wani zai baka lada cikin jama'a sai ya san ba a samu amma sai ya tafi to shine sai wannan mutumi ne lada ɗaya shi kuma ya sai ya ga to shi in ya bar lada ɗaya ma mai ra'ayi kawai ya san ina zai je sai ce zo ka ɗauka shi ya zama complete to shi ne sai ji a ɗora lada ɗayan nan shi kenan sai ya zama ya haye zai haka ya tafi aljihar sallah ce to an baka ceton kuma mutum ɗaya kai ceci mutum ɗaya ku tafi aljanna da shi da ka san ba sai an gama wa za a cika ba na na hal jaza'ul ihsani illa lil ihsan ai na aka ga shi kenan kuma shi wanda sai ya ce malam zo mu tafi ya zuci eh wani alheri da aka yi a duniya ma duk yana sa haka eh kyautatawa a duniya yana sa haka domin baka tanwa Allah zai ba wa ceton ba a duniya za ka ga mutane ka raina su amma manya ne a wajen Allah za ka ga mutane a duniya ba a ɗauke su komai ba amma suna da girma a wajen Allah suna da daraja to ba ka san waye ba tayewa wani almajiri ne ma kana ganin shi almajiri ne kana ba shi sadaka zai kiyama a ce masa to ya yi mutum goma zuwa aljanna in kana cikin taro ai ka dago kai ko malam salamu alaikum kai ne na ne irin ni ne muke lasawa a can duniya na haka Allah kuma duk abin lahira duk sanarwa kowa na ji kowa na ji illa waɗanda Allah maɗaukaki sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai yi sirri da su akwai su akwai waɗanda kuma dangata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira mutum a lissafa man laifinsa kayi kaza ran kaza kayi kaza ran kaza duk ya tabbatar tsakanin shi da Allah ba sai Allah ya ce to a duniya na ruwa ma a ce yau ma ba zan tona ma da kama ya ka tafi aljanna sai ya kama su duba wanda ya ji ne suka yi amma wane ne wallahu a'lam na shine amma akwai wura da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labari abuwa da za su faru ranar tashin kuma wallahi duk za su faru duk abin da ya faɗan nan za su faru saboda shi Allah sai da ya gwada masa gaba ɗaya duniya da abin da za a yi da kiyama da duk abin da za a yi shi yasa za ka ji wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabin da ya rawaito hadisi yake cewa sun yi sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama huduba to ba wanda zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama huduba yana huduba yana huduba har azhar ya sauko daga minbari aka yi azhar ya kara hawa ya ci gaba da huduba har la'asar ya sauko daga minbari aka yi la'asar ya koma minbari ita har sai da rana ta wadi yace wanda suka bi mu ranar manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin duk abin da za a yi har tashin kiyama Allah ya gaya masa za a yi kaza bayan kaza za a yi kaza za a yi kaza duka kuma shi ne za ke ta yi yayi duk abin da ya faɗa da abubuwa da za su zo su yi ta faruwa sai babu taharimu tashabbuhu rijali bin nisa'i wan nisa'i bir rijali fi libasi wa harakatin wa ghairi zalik wannan babu zai magana akan haramcin mazaje su ringa yin kamani kamanceceniya da mata ko kuma mata ya su ringa kamanceceniya da maza wajen tufafi da wajen tafiya motsi motsi da sauransu ku ga yanzu ai musifa ko ammatil balwa musiba ta yi abin nan yanzu saboda ɗaraban sharrin shaidan kayan mazan ma mata suke sawa eh duk kayan nasu sun bari da mu ma a al'adance ko ma ba musulmi ba akwai kayan mata wanda kowa ya sani kabilu ma kowa sun san kayan mata amma yanzu dai an juye na saboda sharrin shaidan za ka ga mata ta sa t-shirt ta sa jeans akwai wando na mata akwai wurare wanda kamar irin su Pakistan na irin su Afghanistan irin su India na irin su Bangladesh da sauran garuruwa wanda musamman akwai wanduna na mata daman koma da an ɗinka shi ma an san wandon mata ne wannan babu laifi amma wannan wandon maza ne kuma ta san wandon maza ne musamman da haka za ta je ta sa duk matar da ta sa Allah ya la'ance ta shi yasa kar ka dauka akwai wani wasa da yanzu samari suke yi sai mutum wai yayi amarya sai ta je sa kayansa ta ringa sa kayansa haramun ne ko jallabiyar nan ne irin wannan ka sai yanzu mata sun dan shakiyanci sun iya sa jallabiya wata ma wata hada rawani muka ganta da shi wallahi rawani da kazari ta sajar lafiya da zan gora wani ya zan eh neman saura maka wuya haramun ne saboda kayan ma akwai jalabiya ta mata na da haka kowa a musulunci ya sa kayansa kuma kayayyakin nan al'adun mutane duk sun riga sun fayyace su ba ana nufin irin kayan ku dole ya zamo ba irin kayan wasu ba me nake so na ce yanzu ka ɗauki zani akwai da al'adar maza ne sa zani kuma ba komai akwai garuruwa al'adar su ne su ɗaura zani in mutum ya ɗaura zani ba kama yake da mata ba ina nufin su ma ba wanda ya ɗauke shi ya yi kama da mace amma ba a nan ba na na nufi ba nan ba don yau da wani zai zo ba ma ala zama ba ba ma ala dan ba ko ma muni muka ganshi da zani ya shigo nan da yanzu sai kaga ana ta labari ana malin lafiya kuwa misali na saboda ba al'adar mu bane ba al'adar mu bane akwai kuma urfu a musulunci lalle mutane da tsare shi sun sa al'ada ina ji na taɓa ba ku labarin a misira a cikin jami'atul azhar lokacin da muka je wata daura sai mun ana ina sujjada sallah sai na gazani ya wuce ful har sai gaba na faɗi ashe maza ne diyan garuruwan ne suke yan bangaladesh yan eritrea ina ne duk ran juma'a sun ci su har wanda muka saba da su muke hira da wani yake ci gaya mun cewa ran juma'a limamin su ya kula a daka na sallar juma'a shine ya daura zani ya ce mun idan limamin su ya zo ba zani ba za su bi sallah na ce mushi mu kuma namu in ya zo da zani ba za mu fi shi ba sallah ya haka kaga bambancin gari kenan eh yace masa wallahi namu kuma in ya dauro zani na shi kuma ba za a bi shi ba da za a dauka ma ko ayya lafiya kuwa misali amma su koye a dakar su kenan da ka sani kuma babu komai da haka ofe na tufafi mu ma kanmu a nan najeriya mun san kayan maza mun san kayan mata da haka kowa ya tsaya akan kayan shi wannan shi ne abin da shari'a ta faɗi kada wani ya yi kamanceceniya ba kamanceceniya na fuska ba a'a ta ta aiki ko tafiya a'a ko wani magana duk yana ciki haramun ne ko sutura wanda da an gani za a ce wannan kayan maza ne to haramun ne mata ta sa ko a da an gani a ce kayan mata ne haramun ne namiji ya sa wannan muku mafi kankantar takariri shine takalmi akwai takalmi na roba yanzu da kaje za a ce ma na mata ne na za ka ga me ba bambanci amma kawai da kai da ka gani ka san na mata ne to ba daman ka sa akwai kuma ake cewa unisex ko wanda su suka gaga dishenin bature ne dishenin sa ne dan dai a dan samu ya samu ya abin nan amma da kowa za ka ga da nashi abinda aka ce na kowanne in ka tsaya hankali za ka gane nashi ne eh za ka ga amma akwai yanzu mata masu ɗinka babbar riga kuma haramun suke yi babbar riga su sai da da aska biyu na wai ita mata duk wannan kuruwa ne nake da ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري an samu hadisi daga ibn Abbas ya dala tsar tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wato waɗanda suke kamanceceniya da mata daga cikin maza da kuma mataye waɗanda suke kamanceceniya da maza shi a wata ruwayin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu kamanni da maza daga cikin mata da masu kamanni da mata daga cikin maza wana ruwayar Imam Bukhari da haka waɗannan sune kamanceceniyar ba kamance ce ne na fuska ba ba ba wai zuwa da kani sun yi kama ba shi ba a'a magana mutum ya ringa yi akwai kuma wanda magana ba shi yake yi ba haka Allah ya halicce shi muryar namiji ne amma ta yi kama da ta mace akwai matar da muryar mace ce ta yi kama da namiji wanda ba ta yi duk ba ta cikin wannan la'ana abinda ake faɗi shine in na namiji ne dan daudu ai an san dan daudu ko yawa shi da gangan yake yana yana yin yana acting kaman kaman mata eh kawai tsaban shedanci ne da shakiyanci eh Allah ya kiyaye haka ne yanzu abinda mata suke yi ita ma kawai wai abin duk abinda namiji zai yi ko wai mata ma za su kuma gariya ne gariya ne eh sai ma namiji ka san gariya ne tunda dai ka san baka aihuwa na ai ka san ku akwai bambanci na yawa yanzu na in kana son ka daga wa namiji hankali ka hada shi da dan jariri jariri da aka haife shi dan wata daya a bashi shi a ce za a zo a karbe shi jibi na na na ga ma kaga yanda hankalin shi zai tashi in ya gai da dubu yanda zai rike shi ma wani yanda bai san da zai rike shi amma da yake su Allah ya halicce su don su yi tarbiyyar mu na shi wannan ba ma sati ɗaya ne sai ka dawo za a riƙe shi abubuwa da yawa suna nan haka Allah ya yi akwai bambanci da ƙarya ne cewa babu bambanci tsakanin maza da mata kuma ko bai hude da ba na kare da suke faɗa duk yaudarar mutane ne kun ji wata mata ai baturiya ce da Allah madaukakin sarki ya sa ta musulunta take ta bayani cewa an ɗauke ta ne ta je ta koyi larabci don ta zo ta ringa yaudarar matan musulmi da sunan yancin mata human rights ko yancin ɗan adam ta zo ta ta ringa yaudaran matan musulmi su ganta ga ta musulma ga ta tana larabci ga ta yar duniya shine kaga sai wasu su ce a to ashe ko ka zama yar duniya ba komai ko ita aikin da aka dauke ta aka biya ta aka sa ta a kai karatun arabi zabar shi amma Allah madaukake sarki ya shirye ta da niqabin ta take magana a lokacin da haka Allah yana ta taimakon mutane eh amma haka ake shi yasa idan mata musulmai suka biyo magana human rights bawu ya sun yi ridda bawu ya sun zama arna kuma wannan yana faruwa na taba ji da kunne na wata mata daga Nijar ana hira da ita ita sune kungiyar mata sai ake mata tambaya dangane da musulunci ya ba da gado ya ba wa namiji kashi guda ya ba mace rabi me suke yi akan wannan ta ce ai suna nan suna kokari lalle za su kwato mata yanci anuwa hannun Allah ai ko su faɗa ko kan su faɗa wa ya raba gado Allah ba wani mutum bane ya raba ba wani malami da ya raba gado in ka ji magana tana lalle za su duba za su duba akwai suna nan suna kokari na ce kaga ko ɗan jarida ya bai da ita arniya ya tafi abu shi a eh mana wannan ya ka barci ne wanda da yake tunanin Allah ya zalunce shi ai kafiri ne eh wanda yake tunanin Allah yana kuskure ma kafiri ne akwai abubuwa masu sauƙi ma kafirci ne Allah kiyaye eh dole ne musulmi ya san matsayin Allah ya san matsayin Allah babu wasa a ciki to irin waɗannan yanzu sai ka ji minti ɗaya mutu ya zama kafiri sakon ɗaya ya tambaya shi kenan Allah ya kiyaye kuma duka ana yi ne da sunan za a samu 'yanci وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح an samu hadisi daga Abi Huraira da Allah ya tsara tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci namiji da yake sa kayan mata ya kuma la'anci mata wadda take sa kayan maza kun ji ko da ka ga magana cewa matan mutum ta sa kayan shi bai taso ba ka gaya mata ba wasa ba ne eh ba su ba amma kayan ka kayan ka dinka mata kaya kala dubu amma nata yau na a yau to yanzu ka kamar slippers ai akwai slipper wanda kowa ya je kasuwa iri ɗaya ne sananne ne ba ma na mace ba na mace ba na namiji amma na tabbatar ma akwai silifa da kaji yanzu ka dauka za a ce ma na mata ne na kana zirawa mai takalmin ma zai ce ma wannan na mata ne na na yawa da yawa amma na da ake alwala da shi ka ai general ne ba wani maganan mata ba wani maganan na maza kuma har takalmin ma yanzu akwai wanda da mata ta je ta dauka za a ce mata na maza ne haka yake وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياد كأذناب البقر يجربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا an samu hadisi har yau daga abi huraira da Allah tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wannan hadisin yana daga cikin hadisai na gaibiya ake kiransu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai zo dan ya ce akwai wasu kalan yan wuta sai yace lam arahuma ni zamani na babu su ni ban gansu ba amma za su zo nan gaba yan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanzu ba ka nan babu su na daya yace qaumun ma'ahum siyadun ka azna bil bakri yadribuna bihan nas wasu mutane ne kawai da bulala mutane ne za su dinga yawo da bulala suna zugawa mutane wannan ku za a tambaya mutane su ringa yawo da bulala kawai suna caudawa mutane mala ya ce fadawa duk kowanne zai iya shiga domin suna dukan mutane ne babu gaira babu dalili saboda wai ko wani zai wuce wannan ba daidai ba ne su ɗaukar alhaki ne zunubi ba daidai ba ne kuma kaga a wayewa ma ta duniya ya zayo da ya a ce wani kaje wani waje an zauga ma bulala don wani zai wuce na ba daidai bane kuma da yawa sun ji wa'azi an daina ai zuba ka ga kawai za ka ji bulala kawai kana tafiya ka ji zu cewa ka ba da hanya ba na dan haka ake kawai sai dai ka ji saukan dorina ba kyau mazala sallata dan ya ba da labari ya ce haka mutane za su yi yawo da kaman gelar saniya suna ta dukan mutane da ita wannan su ne kala na farko za su shiga wuta saboda wannan daukan alhaki da zunubi saboda duk wanda aka zana zai ce Allah ya isa na in ma bai fada ba an ji zai fada a zuciya sa'annan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mataye ne ga su da tufafi amma kuma su tsirara suna yawo tsirara kuma suna yawo suna tafiya suna rangwada suna karkatar da mutane hankalin mutane zuwa kansu suna da tozo a gashin kansu suna sa shi kamar tozon raƙumi a cuci maza ko ko ba sunan shi kenan yawa karka yadda a cuce ka bayi da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka suke wato ba za su shiga aljanna ba amma wannan ba za su shiga aljanna ba malumma hadisi suka ce ba za su shiga aljanna ne tare da masu shiga ba dan musulmai ne ba kafirai ba in ka ga mutum da shiga aljanna ba kwata kwata to ba musulmi ba ne ina nuna duk wanda ya mutu yana musulmi duk yawan zunubin sa zai shiga aljanna wata rana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake musulmi ne in ka ga mutum ya dawwama a wuta to Allah ya kiyaye cewa musulmi ba ne amma akwai da za su ga wutar su ƙonu allah ta ba mace saboda ayyukan da suka yi amma za su shiga akwai da ba za su shiga tare da masu shiga ba amma dai za su shiga saboda matukar suna nan a kan addinin musulunci mazala sallah zai ce ba za su ji kanshin aljanna ba ya ce kuma ga kanshin yana tafiya tsawon kaza da kaza a wani hadisi ya faɗi tsawon shekara arba'in shekara arba'in ƙanshin aljanna ake ji amma su ba za su ji ba za ka ga dole ne mu gaya wa matayenmu da 'ya'yayenmu da ƙannenmu su ji tsoron Allah kada su biyewa wato waɗannan kafirai da ake na duniya domin yanzu abin ya zama wani ‘ya'yayenmu ma da muke tarbiyyarsu in ba mu yi da gaske ba mu za mu koya musu hanyar shiga wuta da kanmu domin mu ne za ka ga ya za ka zama ta musulma ita ta sha hijabi amma kuma ‘yarta ta ƙara gashi wani irin gwari ne haka tsarin gashi haramun ne kuma ka gaya ga iyayensu musulmi sun sa sun yi lullubi su kuma sun sa jeans sun sa t-shirt kuma sun girma kaga amanar ma da Allah ya ba su tsare ba tsare ba domin Allah ya ba iyaye amana cewa su tsare Allah ya ce ya allazina amanu ku anfusakum wa alaikum nara ku tsare kawunan ku da iyalanku daga shiga wuta dole ne a hana su eh mutum yayi abin da zai iya amma kada ya bari ya tafiyar tayi wata iri za ka ga nisa dama kuma idan tashi alkiyama ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu gariban fa sayudu gariba fa duba lil guraba musulunci ya sanwa bako kuma da karshe zai dawo bako manzo Allah ya ce madalla da baki Allah ya samu a ci yawa zaka wayi gari ne musulunci zaka yi to ka zama bako sai dai ka biya rima a sha kida da kai kawai eh kuma ga lahira yanzu tafiya ake na da sauri sauri na ko ba haka bane wallahi tafiya ake kullun tafiya ake ko da mu muna can national mosque muke ganin kullun sallah yau ma mutum biyu muka wa da wani babban soja da wani mutane biyu muka wa sallah kullun kullun kawai sai tafiya ake yi to kasan tunda ana ta tafiya ko kasan wata ran sai ta zo kanka na dole wata ran sai ta zo kaina dole wata ran sai ta zo kanka tunda dai kan a tafiyan ake ta yi in kana jin labarin yadda kuma ake ta tafiyan haka a yi hira da mutum kawai ba shi gobe ya tafi a fita mutum yana nan shike ne haka na ake ta ake ta tafiya Allah madaukakin sarki ya ya ba mu sa'a akwai ran juma'a nan ran juma'a nan akwai sa'idu malam sa'idu a national mosque yana daga cikin waɗanda national mosque ta gada a hannun kamfanin da suka gina national mosque shi ma'aikacin laudiyani kamfanin da suka gina masallaci da shi aka gina masallaci da aka sai kamfanin suka bai shi sai masallaci ta ɗauke shi aiki to yana tare da mu aƙalla na san ana cewa mazarzu ya shekar arba'in ran juma'a nan ya dawo da ƙarshe na cikin masu kula da kafin shimfiɗa kafin ɗin masallaci duk tsawon lokacin nan ran juma'a nan ya zo ya yi aiki ya koma gida kafin magariba muna magariba ma ni waya ta na ga na zo daga kira ashe ya rasu wannan juma'a wallahi wai ya zo cire riga kawai sai ya zauna shi ke ya rasu Allah ji kan shi to ya zo ya yi aiki ba dai ka ce bai da lafiya lafiyar shi kalau duk wanda suka gaisa da shi suka ce lafiya lau to sai alaka yi shikenan an gare eh to kaga irin wannan shi ma bai da labari eh muna ta addu'a dai Allah kare mana haka ba ku ci amin ba yawa ai fuja'a ce ai ita ce fuja'a ake cewa irin ba zato ba tsammanin nan a kudu yake yanzu ma da yawa ma an ma an disani din kowa ma za ka ga mutum ma ɗan shekaru da yawa in ce ya kama shi da kai ɗan yi magana magana lahira a asali ta ke wajen magani shi sai ya warke hankali ke na za ka ga ya rikice wajen magani asibiti ba iyaka likita ba kawai shi sai ya tashi ko ƙarshe ba zai tashi ba saboda lokacin ya taho tsofaffi ma haka suke saboda mutum ya dage dole ne mu yi haƙuri akwai wasu kalmomi masu tsada guda guda uku maluma suke cewa mutum ba zai zama yana da hankali ba a duniyar nan ya zama ya zama mai hankali sai ya kafa abubuwa guda uku a zuciyarsa sun zama baya wani kokonto a kai suka ce na farko sai mutum ya yarda tabba zai mutu ya yarda mutuwa la budda na ya yarda hankalin shi ya kwanta lallai zai mutu bai san dai lokaci ba ko yana wannan an wuce wannan baya cikin baya cikin wani abu da yake waye ko a'a kun ji na daya mutum ya tabbatar da wannan sai ya zaunar da shi a zuciyarsa abu na biyu sai ya tabbatar da cewa la rahata fi duniya ba a hutu a duniya ba a hutawa duniya Allah bai yi ta a hutawa mutum ya tabbatar da wannan shi ma ya zauna ya san cewa zai yi ta kai kawo ni kuma har ta tsufa nan ba kar mutum ya cewa ya tsufa ya rage ayyukan alheri a'a ranka bai tsufa ba kun san rai baya tsufa ran da yake ciki ga ko ka shekara dari biyar yana nan sabo kal na shi baya tsufa da haka zaka yi ta kokari jikin ne yake tsufa da haka magana aikin alheri sai mutum ya ta kokari ya kai abin da zai iya to mutum wannan shine abu na biyu mutum ya tabbatar a cikin zuciyarsa ta duniya ba wajen hutu bane na uku shine mutum ya ce ya tabbatar wa zuciyar cewa mutane ba a iya musu suka ce wannan shine mutum zai zama yayi hankali mutane ba ba a iya musu ba abinda za ka yi kowa ya ce ka yi daidai babu shi kai ma an wannan kake sauraro aiki ya same ka na kuma ka ka rasa ma ubangiji dan wanda ya zama aikin da yake mutane yake saurare bai da ba wani kima su sai ka gama ai kaman biki ne shi yasa masu hankali idan biki ya zo a'a aurarwa za su yi ko auro za su yi su yi gwagwadon karfin su shi kenan a wuce wajen saboda duk yadda ka kuke ka kuke kai abin da kai wani ya kalla sai ya ce da alaji bai ba saboda bai ba kuma yanzu zai ka kashe miliyan ɗari wani ya ce kai talaka ne da alaji talaka wani miliyan ɗari ya kashe na? kuma daga je yake yi wataƙila shi da shi ne miliyan ɗari biyar zai kashe to shi ne hutunka kawai kai abin da Allah ya hore kai shiru ba ruwanka shi kenan ka huta amma ka ce mutane za ka biya aiki ya same ka sai ka gama ba ka gani ango sai ya ji ya kura addo ya yi kwalliya ko amarya har wani fenti aka mata a shansha a canza mata kara sai wani da ya zai ce lala amaryan ma ba ta yi kyau ba na abin da ya rushe wata ila wata uku ta yi tana gyare-gyare yadda za ta yi ta bugu to amma kaga kowace yi abin da za ta iya shi kenan a wuce wajen shi kenan so mutum ya gane wannan duk sai ya ji rayuwar da sauki eh ba abin da za ka yi ka birge wa kowa babu shi ku ce mun lokaci ya wuce mana وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين